بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الفاتحة سبب بقري وجه الجمال الأولى جمال جمال الأولى جمع النبي صلى الله عليه وسلم ألف تبي ألف دولا لبني هدود أربعين شدة وتجيني إلى ترى وجه النومبا شكر الهدود شهد ميلادية وأن مسلاشي من البركة مسلاشي وعن دار القرآن لكي نبين ولا inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid alladhi huwa haqqu Allahi 'ala al-'abid wa nafar al-'allamah al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala wannan shi ne darasin na sittin a jirgin karatun wannan littafi kuma mun karkare bani da malamin mana bayanin dangane da abin da ya shafi ainihin duniya cewa yana daga cikin shirka shi ne ainihin wato riya mai jinsu riya shi ne mutum ya yi wani aiki don mutane su gani su yaba masa akan wannan aikin da ya yi to malam sai kara buɗe mana wani sabon tarjama na wani babi na musamman gabanin fara karatu akwai sunan wajen muhazara wacce za a gabatar a gobe insha Allah ta'ala karfe kan da yake da zafi ga iyaye mata wanda za a gudanar da wannan muhazara ne karfe tara da rabi wacce malama Aisha a malama Amina Aliyu Lere za ta gabatar insha Allah ta'ala takin muhazarar shine haƙuri a lokacin tsanani a lokacin da ake cikin jarrabawa muhimmancin yin haƙuri a wannan lokaci Allah ya tare da bayan kwan halitta gobe insha Allah sannan har ila yau akwai taron iyayen yara na makarantar mu ta haddin alƙur'ani ta dawo ƙur'ani in Allah ya kai gobe karfe tara da rabi na safe za a fara wannan ainihin wato taron na iyayen yara na ta jama'a ba African time da Allah iya ya zo a kan lokaci mu samu da tattauna matsalolin da za mu tattauna game da ainihin wato wannan al'amari fatan mu dai Allah ba da sarki ya dace da Mali ya mun yi sabuwar tarjama ishe babu min ash-shirki iradatu al-insani bi 'amalihi ad-dunya babin da zai yi bayani cewa yana daga cikin shirka da Allah mutum ya nufaci duniya da wani aiki da ya yi na alheri wancan babin ta yi magana a kan riya wannan babin shi ma kamar riya ne amma akwai bambancin irada ita riya malamai suka ce asali dama shi ne yin aikin tun farko yana so ne Allah ya ba shi lada a tare da wannan kuma yana so mutane su yabe shi ya sami yabo a wurin suwani a wurin mutane wannan kenan abu na biyu shi ne shi wannan wanda ke neman duniya da aikinsa na lahira shi kuma kwata-kwata dama tun farkon aikin bai yi wannan aikin don Allah ya shi lada ba ina nufin na lahira abin da yake so ɗaukaka yake so dukiya yake so wani abu yake so na duniya kaɗai kuma in ya yi wannan abin Allah ta'ala zai biya shi gwargwadon abin da yi sai malamai suka ce idariya tana iya shiga wa bawan Allah muni game da game da ayyukanta saboda mutum da yake yin aikin nan misali zan ba da kare ta da sai in yi amma kuma in zan ba da kyautan wani abin daban zan ba da kyautan bayro sai in ba da kabarin Allah kidan kaga shi wanda yake yi riya akwai aikin da yake yi don neman lada ba ko da yake bane yake take zuwa kuma dama ta iya zuwa a farkon aiki kafin aikin ya kare sai kuma ikhlasi ya shigo kaga akwai mace tsakanin shi da wancan to sai malamin suka ce wannan na karshen galibi yana faruwa ne akan mutumin da yake munafiki shi da ma munafiki ya riga ya koyi kafirci a ina a zuci ya bayyana imani a fili don haka duk wani aiki da yake yi waɗanda mutane don su gani ne kawai su ba da shirin cewa yana yi shi tun farkon aikin ba ma yana yi bane don Allah ya ba shi dada imanin ba ta an gane wannan wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa ina fata an gane wannan kenan wannan babi ya shafi wanda dama shi tun farko ma ne ya shi aikin bai yi don Allah ya shi ba ya yi ne don neman wani abu da duniya الشيخ العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أتتم شريف القول المفيد على رجال التوحيد إذ شيوا مثالا إرم أبوه لمكتوب ذي domin neman duniya abu na farko shine mutum ya zo yana neman dukiya kamar mutumin da zai karɓi kiran sallah a wani masallaci ko limanci amma kawai gani a dinga biyan ta ko ya je ya wani aikin hajji ba wai don ya sami lada ba a'a don kawai a biya shi kuɗaɗe shi ba ya neman lahira ba ya yi ne wani aikin don a biya shi lada kaɗai yace na biyu mutumin da yake neman wani matsayi kamar mutumin da zai shiga jami'a don ya je kawai ya samu kwalin digiri ba don komai ba sai dai ya samu aiki kadai ba da nufin cewa wannan abin da ya nema ibada ba ce kuma za ka iya kai zuwa ga samun yardar Allah na uku yace mutumin da yake neman tun kuɗi wa kansa wani cuta ko rashin lafiya ko wata matsala kamar mutumin da yake bauta wa Allah kawai don ya san duk mutumin da ke bautan Allah Allah yana ba shi lafiya yana ƙara masa yawan arziki to shi yana yin wannan ne kawai don Allah ya masa wannan ina fata an gane wannan abu na hudu cewa kamar mutumin da yake bauta wa Allah ba wai shi yana neman Allah ya ba shi dare a lahira ba a so yake duk mutane su dinga girmama shi ya samu ɗaukakar daraja ana cewa ai wani waliyi ne ai wani babban malami ne ai wani kaza ne ana girmama shi duk inda yake to shi ma wannan yana daga cikin irin waɗannan yace misalan irin wannan suna da yawa a cikin ayyuka da mutane ke aikatawa yau da gobe ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace to sai yake cewa to ai mutum idan yake yanzu mutumin ne yaje jami'a kadai ne ya samu certificate kadai ya shiga cikin wannan to ta yaya zai iya kubuta yace to ai mutum zai iya zuwa da sunan yana son ya koyi wannan ilimin ilimin likitanci ne a engineering ne a a management ne a a wani abu ne administration ne ya je ne ya koyi wannan ilimin don ilimin ya taimaka masa wajen wajen samun aikin da zai taimaka wa addini ya tsare wa kansa mutunci ya yi wani abu to wannan manufar da yake ta shari'a ita za ta hana ya fada wancan bayan kenan koma da yara ne ba a so musulmi ya aikata wani abu kadai saboda neman duniya ba don Allah ya ba shi wani sakamako a wajen lahira Allah ya samu fahimta zaka shi yasa malamai suka yi wancan bayani saboda ne yin wannan a cikin aiki yana lalata aiki gaba ɗaya sannan kuma har ila yau za ka ga cewa wanda ke neman yabo ga mutane kaɗai ba tare da neman lahira ba Allah ta'ala ya buga mana misalai irin su da yawa a cikin alƙur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya samu da shi to bari mu ji abin da malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya dauko mana a wannan bayan wa qaulullahi ta'ala yace da faɗin Allah madaukaki من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها duk wanda yake son rayuwar duniya da ƙalƙalanta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cikanya musu ladaddakin waɗannan ayyukan nasu a cikinta a cikin a cikin duniya sai Allah ya ce wa fiha la yubqatun su a duniya ba a tauye musu komai na sakamakon da Allah zai ba su ina fata mun gane wannan eh kaga shi Allah ta'ala yana sani da waɗanda za su aikata irin wannan aiki man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha duk wanda yake son rayuwar duniya wa zinataha da kalikalanta da adanta nuwaffi ilayhim a'malahum fiha za mu cikanya musu ayyukansu a cikinta sai Allah ya ce wa hum fiha la yuqasuna a duniyan nan ba za a yi musu komai ba duk abin da mutum yayi jama'a wallahi sai Allah ya baka sakamakon ka na lahira ka cinye shi ranka ta kaf a duniya amma me ya faru cikon ayar ta Allah ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar kun ga irin waɗannan su ne waɗanda a lahira ba su da komai sai a gabar wuta wa habiqa ma sana'u fiha duk abin da suka aikata ya riga ya lalace a cikinta sannan wa ba'ilun ma kanu ya'malu duk abin da suke aikata ba ta ce ne a wurin Allah Allah ka kare mana imanin to jama'a kun ga wannan aya ce wacce ke tsoratar da mutane kwarai da gaske musamman game da mutumin da yake aikata wani aiki don ya sami ne don ya sami duniya ba don ya sami wani kaso na lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ma da yake cewa man kana yuridu hayatar duniya suka ce an yuridu bi ilmihi thawaba duniya wa mala mutumin da ke nema ilimin da Allah ya bashi a duniya babu abin da yake nema da shi kawai sai don ya sami lada na duniya da kuma dukiya an gane wannan ko ya ce wa zinata da kuma tsalikalen duniya kayan jin daɗi da morewa da samun kwanciyar hankali ya hau manyan motoci da gina manyan gidaje ya yi waye-waye dukkan waɗannan abubuwa don haka sai Allah ya ce ni wafi ilayhi ay wafi lahum thawaba amalihim za mu cikan ya mutu sakamakon ladansu ta hanyar ba su lafiya da kwanciyar hankali cikin dukiya da kuma yaya an gani Allah ya tsoron fi hada ibu kasun na ai lalu kasun ba za a tauye komai a cikin abin da za a ba su Allah ka tsare mana imani amma ku ji sakamakon ba أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار سوري وأن لا يرى ba su da komai sai wuta ka Allah ta sani ku duba dai lissafin lahira mana ko shekara uku aka ce maka za ka yi a wutar jahannama to shine gwargwadon yadda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ninki biyu shekara dubu uku kenan za ka yi shekara nawa dubu uku a kwanakin duniya saboda me وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون yini ɗaya a wurin ubangijinka shi ne kamar ne shekaru dubu na duniya da kuke kirga idan kuwa ka waye gari aka ce mutum ya samu wannan to babban matsalar ne kuke jama'a ba na matsalar kenan ba akwai hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idan Allah ya tashi alkiyama za a zo da an'umi ahli duniya wanda ya kowa jin daɗi a duniya amma kuma ya mutu yana saba wa Allah ya yi kafirci ya yi sabo ya aikata miyagun laifuka manzo Allah ya ce falisbahu fi nari sabra sai a ɗan tsoma shi a wuce tsomawa ɗaya kawai sai a tsamo shi sai a tambaye shi a ce hal marra bika na'imun qattu tun da kake ka taɓa jin daɗi tun da Allah ya ce ka taɓa jin wani abu da daɗi sai ya rantsi ya ce la wallahi ya rabu shi na rantsi da Allah ya ubangiji ban taɓa jin daɗi ba tun da nake ban taɓa jin wata ni'ima ba a rayuwata manzo Allah ya kuma ci manzo Allah ya ce za kuma a zo da wanda yake ya fi kowa shan ya a duniya ga talauci ga rashi ga matsaloli iri iri amma kuma ya bi Allah shi ma fayisbahu fil jannati sarra sai a dan tsoma shi a aljanna tsomawa dai sai a dago shi a ce da shi hal marra bika bu'usul qawt tun da kake ka taba ko da sau ɗaya ka taba shan wuya a duniya shi ma sai ya rantsa ce wallahi ya ubangiji ban taba shan wahala ba tun da ka halice ni yanzu kaga menene amfanin jin daɗin da tsomawa ɗaya a wata jahannama ya mantar da mutum daɗin da ya ji babu wannan shi sa ɗan adam ya bi Allah kawai ya nuna lafiya nan ne kaɗai ake samun kwanciyar hankali nan ne kaɗai ake samun mafita kowane aiki za ka yi ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya ba ka lada a lahira amma matsar kana so a zaka maka a duniya ne Allah zai maka wannan dalilin ne yasa kake ganin turawa na yamma da gabashin duniya ƙasashen china rasha da sauransu da na yammacin duniya yankin amurka yankin british da yankunan europe kaga ana ba ka wannan jin daɗin kar ka ɗauka cewa saboda allah yana ƙaunar su ne a'a eh wala ya tabanna alladhina kafaru annama nuli lahum khairun li anfusihim Allah kada waɗanda suka kafirta su yi tsammani cewa abin da muke musu na jinjiri da ba da kwanciyar hankali da jin daɗi muna musu wannan alheri ne ga kawo su Allah ya sha'a innama nulli lahum yazdadu ithman muna musu jinjiri idan su ƙara laifi akan laifi amma idan Allah ya tashi damƙar su damƙa ce wacce babu irin ta akhza azizin muqtadir Allah ya musu daga nan kuma shi ke rayuwar ta kare babu ranar hutu mutum zai dawwama a cikin jahannama abadan ba mu ganin fita Allah ka kare mana imani za ka dauke mu ni ka sha wahala a duniya ba matsala da kuke matukar ka ji Allah ka riga ka sami ainihin wato alkhairi sannan kama suna mana manzo Allah ya cewa duk abin da ke samu musulmi min nasabi wala wasabi wala hammi wala huzni kai hatta shaukatu shafuha duk wani wahalar da za ka sha na zuwa neman abinci na faɗi tashi duk wata wahala da za ta same ka duk wani ciwo da za ka ji a jikinka kai hatta ƙaya da kake takawa manzo Allah ya tifaci sai Allah ya kankarewa mutum wani abu na me na zunubansa to in ka kalli irin waɗannan sai ka ji sanyi a ranka duk cutar da ake bada a ƙasar ta Najeriya wasu ta azurta kansu ai ta sa talakawa a cikin ƙoba da halin ƙaƙani ka yi wallahi Allah bai manta da sha'anin ba jama'a Allah ya tsaya maka fara gare mu eh wannan wahala da kake yi da wannan takaicin da kake ji duka yana zama kafaran zunubai ne a gare ka da Allah kullum ka je bacci kana zuwa ne tali baka da wani gowa da kuma tare da kai Allah ya sa mu da imani da ka jama'a kun ji wannan aya kamar yadda ta zo kenan duk wanda ya zama duniya ce himmarsa da abin da yake nema da kyalekyalenta aikin da ake yi a nemi lahira a wurin Allah shi neman duniya ke da shi to ka sani duniyan ma ba ta samuwa sai ga gurin abin da Allah ya rubuta maka kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadruna al-akhirah sai kuma Allah ya ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha duk wanda ya zama yana sa rayuwar duniya ne wace man kana yuridu al-ajila duk wanda ke kan magargauciya rayuwar duniya ajjalna lahu fiha ma nasha muna gaggauto masa a cikin ta a gwargwadon abin da muka so kaji liman nuridu amma fa da muka so ne shi ka ga wani malin kafiri ne amma ga shi ne yana shan bakar wahala kuma a rayuwar duniya kaga wanda daga wuta zuwa wuta ba shi Allah ya kiyaye Allah ya ce liman nuridu ga wanda muka so ne fa za mu ba shi duniyar ba ثم جعلنا له جهنم سنة الشيء مسنيا مقوت جهنم يصلاها وتريش جيتا ملؤوما مدحورا ينا أبن جري ينا أم أبن نيسا ترى بسام الرحمة أما الله يسوى من أراد الآخرة أما ولدي فيه في الله يرى لتاوى أن يكنسى وتعالها سعيها كما يوى لا يرى إرم أيكن بيداتي لإتناء الهيري نبي ألا لدارا ميبر فأولئك كان سعيهم مشكورا وإن سوني وإن كاوى وإن أيكم سوء كي زما أبن غوديا أو إن ألا أنا القيامة ألا نتني بكاوى فشي ألا مرحبتين فالكي سامي ياشي لك جماعة كل جوانا آية تنا منا من الشيء وشيكا تناني تنا لا لا أيكم باوى musamman mutumin da ke neman duniya da ayyukansa abu na biyu waɗannan ayoyi sun nuna mana ashe Allah yana iya wa wanda ya kafirce masa da wanda ya bijire masa kyakkyawan sakamako a nan duniya ya ji daɗi ya more amma a lahira ba shi da komai sai wuta Allah ta kiyashe mu abu na uku wannan aya da ma tana gargaɗin mu game da cewa mu daina yin dukkanin wani aiki a duniya don neman duniya shi yasa masu gwamnati ne kai likita ne kai dan sanda ne kai dan kasuwa ne kai ko ma ne kake yi da zama a cikin aikinka akwai niyyar taimakawa addini da kuma sunan bautan Allah kai to kai wannan ka na lafiya kana gareji duk wani ya zo da abu za ka saya mishi wannan abu misali wani ya ce wani da Allah ina son sai da kaza din ka ce to ai wannan abun ma yanzu baya yin daraja kaza da kaza ake sai shi a kasuwa kamar yanzu Allah manzo Allah ce wala tanajashu ko kada ku dinga yin zire sai ya je maka da kayan dubu uku kai kuma ka ji kace shi dubu talatin kaga wani ne kayan nan ana sai da shi naira dubu talatin ya kan kai har dubu talatin amma ni dai ban da halin siya gaskiya in za ka sai mu dubu goma to ba kuɗinka ko kuwa kun yi sa'a abin ma da shekara nan amfani da shi gashi ni ba ma ni kawai jiki je ka ci abinci kai ma ko ba yi an yi ka kai gaskiya kuma Allah ya baka abinci a cikin halaliyarka amma yayin da kai dai kai cuta kai ha'inci to ka samu matsala kai kana ganin ka ci wallah amma sakamakon yana nan yana jiran ka ranar kiyama Allah ka sani mana imani sannan abu na hudu jama'a wannan aya ta karantar da mu cewa duk aikin da za ka yi a duniya yi ƙoƙari wajen neman lahira da wannan aikin da za ka yi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka Allah ka samu cika da imani shi ya sa a ranar alkiyama Allah ta'ala zai ƙara bayyana wa ɗan wuta Allah ya ce wa yau mai yu'awu billahi da kafaru ala nari azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya Allah ya ranar da za a biyar da waɗanda suka yi kafirci a wuta ana ce da su ai duk kyawawan abubuwan da aka ba su a duniya na jin daɗi da morewa ya riga ya ƙare ya tafi ku riga kun ƙare da shi a duniya wattamta'tum biha kun more da waɗannan ayyuka abubuwa fal yawma kun ga yau tujzauna azabal huni za a yi muku sakamakon azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqq saboda irin girman kai da kuka dora kuna yi a wannan rayuwar ba tare da gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kuka kasance kuna yin girman kai game da waɗannan ayoyin nasa a wannan kuntum tasbuko saboda abin da kuke aikatawa da keta da iyaka game da iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu yashi shi yasa wata rana سيدنا عمر رضي الله عنه يا جماعة الله يكون تعب كلاشي أكن تعبر ما كاروني أنسان كاروني كو يوا كاروني أي بكا تجيشي كو إن جك كنت أكن تجيب سكتاي مني jikinka da sai ta yi zane sai ga zanen tabarma a fuskar manzon Allah sai na umar ya kalli manzon Allah sai manzon Allah ba shi sosai kawai sai ya fashe da kuka shi ya rasulullah wannan hali kake rayuwa a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi to me yake damunka shi ba matsala sai shi ga farisawa ga rumawa ga manyan sarakuna suna rayuwa a cikin manyan gidaje da jin daɗi da manyan katifu amma kai Allah ya fi ƙauna amma ya baka a wannan yanayi kana cikin wannan yanayi sai manzo Allah ya ce mishi ya kai Umar kai shiru abinka yace ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum manzo Allah ce ka kyale waɗancan mutane masu jin daɗi Allah ya gaggauto musu da kyawawan abubuwan na jin daɗi a wannan rayuwar duniya amma an sun koma lahira babu wannan hakikanin abin cuta ce a gare su wasu sani ba tunda babu imani babu bin Allah ta'ala a ciki idan sun koma kuma za su ci gaba da dawwamar ne a cikin azaba mu kuma da muka rayu a wannan yanayin za mu ci gaba zama a cikin ni'ima madawwamiya Allah ta'ala ta tsaye mana imani da ka jama'a kun ji wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo a sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya fara mishi yadda قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزون الله صلى الله عليه وسلم يشي تعرف عبد الدينار باو كلي ما ينكلي يا هلكه تعيس عبد الدرهم ما يمين دوكيا يا هلكا يا شقا أكو يا لالاشي إن كان هذا الزايد حوزة يا شقا أكو يا لالاشي تعيس عبد الخميصة باون ريقة تفاتي شيما يا هلكا يا شقا أكو يا لالاشي تعيسى عبد الخميلة باور كتيبة da kushin-kushin kayan jin daɗi da morewa shi ma ya halaka ya lalace in u'tiya radiya in an bashi sai sami yarda da gamsuwa wa in lam yu'ta in kuma ba a bashi ba saqata sai ya fushi ta'isa wal takata wannan ya shiga uku ya lalace ya halaka wa idza shika idan ya auka cikin wata musiba falan taqasha Allah kakka ba shi mafita wai jama'a ku ji ma'ana in ya taka kaya kada Allah ya bashi wannan yar aliyar da zai iya kira wannan kaya malamin ce hizba ce mummunan addu'a ce ma'ana idan ya shiga wata musifa kada Allah ya bashi mafita a cikin wannan musibar ta shi yanzu Allah ya ce quba li 'abdin akhirin bi 'anani fatihi fi sabilillah yanzu Allah ya ce madalla aljanna ta tabbata ga wani bawa da yake ya rike linzamin dokinsa amma fi sabilillah yana yin wannan ne domin yaɗa kalmar Allah domin fita wajen yaki ash'asa ra'suhu kansa yayi yayi yayi yayi ainihin wato girgiza ka yayi datti yayi kura an gane wannan ai kansa yayi yayi butu butu mughabbaratin qadama kafafunsa gaba ɗaya sun yi furu aka ce kafin wani tayi furu bai dai tayi gaba ta tayi kura in kana fil harafati kana fil harafati idan yana cikin harkan tsaro ne tsare iyakokin ƙasa tsare ƙasashen musulmi bai wa al'umma kariya to yana cikin wannan aiki ne wa in kana fi saqati in kuma ya kasance a cikin security ne masu tsaya masu security guard kamar misali yanzu da ya ji yaki ai ana tura sojoji ko sai kuma a tura wani wasu wasu rundunar suna bin a baya suna guiding din waɗancan da ke tafiya ne kada wani abu ya same su ce to idan kuma yana bodyguard ne yana bin bayan rundina kana kana fi sa'atu ko yana cikin wannan aiki ne na zama budura idan ka abana kai idan ma ya zo gida ko ya zo wajen wani sarki ko mai mulki ista'zana sai ya nemi a bashi dama ya shigo lam yuzallam ba za a bashi dama ba saboda ana ganin shi ba kowa bane kawai soja ne kawai ba kowa bane a cikin mutane wa in shaffa idan kuma ya sa baki dan aiwa wani alfarma lam yushaffa ba za a taɓa bashi wannan alfarmar da ya nema ba mun gane wannan ku duba manzon Allah amma yake ma dalla da irin wannan mutumin Allahu akbar amma shi wancan mai manyan gidajen da manyan motocin da manyan manyan kasuwanci zai ma da lokacin kansa zai da lokacin bautan Allah kullum ana harkar neman za a kwana ana kidaya a buɗe wannan littafin a buɗe wannan wurin tun yanzu application su nema kila an sai stock guda kaza da an gama zai buɗe zai taka jikin shi riba ya gani yau cinikin nawa aka yi riban nawa ka samu kaza da kaza wannan kawai shi ne a gabansa maganin zuwa masallaci ya jirgi babu ai muna yawan gani galibin mafi yawan waɗanda Allah ya koyar musu wannan dukiya sallah asalin masallaci zuwa wajen karatu a zauna a ji karatu don a gyara suna yi kurtu ba sai Allah ya ce wanda Allah ya ji kanshi galibin wannan sai ka ji birane inda ilimi ya yawaita shi za ka dinga gani irin waɗannan alhazawan birni amma mun a ƙauye a karkara ta ya ji maka wa'azi a wayo za ka yi masa za ka ɗan ƙwace abin da ke hannunsa ne ko da ka yi magana ɗaya biyu ke ce da shi kake daga ranar ya zai zuwa masallacin ke gaba ɗaya ka ji na ganinsa duk ran da aka yi wani wa'azi mai zafi sai ji shi ma wannan wa'azin ya yi tasiri a kansa ba za ka ƙara ganinsa ba in da yana baka da kafi ya jin ce ni za a wulaƙanci in ɗauki zakka in bashi kuma yana zagi na ni wallahi ba zan ba wani zage da zakka ba ana yi ko ba yi Allah ka tsare mu Annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a wannan hadisi yana cewa ta'isa kalman ta'isa da yi wa ainihin nan kasara shine abu ya halaka abu ya lalace to manzo Allah yana mummunar addu'a ta isa abdud dinar bawon kuɗi mai yawan neman kuɗi ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi shekaru mu ko sallah muke kan kira mu kuɗi ba za mu yi kita mu nemi kuɗi in dai na fila ce ba wani shi to manzo Allah ya ce wannan ya halaka wannan ya shiga uku ta isa abdul abdul abdul dirham haka nan bawan dirhami mai neman manya-manyan kuɗaɗe shi ma ya riga ya lalace wai fa talaka ne amma tsabar nema yanzu wani bai sallar jirgi ba amma yanzu yana ta hanyar kasuwa ya yi samakon shiga mota ba zai sallar ba sai rana ta fito in ya ji ya kafa rumfa sai a tsaba kan kwakwafa a zarar da aka kuma sai a haɗa wani ya sallar mu yanzu bai sallar asubahi ba yana yana ban ruwa ba time ba lokaci ko wani magunan shi ba zama zai da lokacin ibada sai lokacin nema kuma duniyar nan ba za ka taɓa samun ta ba sai gwargwadon abin da Allah ya rubuta maka wallahi manzo Allah yake cewa mala'ika Jibril ya yi Musa a cikin rai ya gaya min cewa annan nafsa babu wata rai lan tamuta babu wata rai za ta mutuwa da dai illa ba'da an tattakmil rizqa sai ta gama cinye ranta ta kabdin arzikin da Allah ta'ala ya rubuta mata kwarai da a wani hadisin ma cewa ke inda akwai wani abin da za a ce yana neman mutum kamar yadda mutuwa ke neman sa a to arzikin sa don haka ba cewa kai kwanta kai lalaci ba a'a ka tashi ka nema amma zafin nema in ji bahaushe ba ya kawo samu abin da yasa ake gaya maka wannan shi ne shi kawai kuɗi yake nema don da ranar da za a zo a ce a zo a taimaka a yi wani aiki na Allah a yi wani aiki na addini a zo a gidan ya don taimaka wa marayu shi na shi ba ta ciki yadda malata ya ɗauko dubu ɗaya bayar shi ma sai ya duba dubu ɗaya masu yakan su ƙarar raje tukuna akwai wata sabuwa a je a je ta gefe wannan irin ta mushi sai a ɗauki dubu ɗaya sai a bada shi ka ya ba dubu ɗaya nan ne wannan ai sai a mata faci shi ma sai ya ɗauka a baya amma tsakaninka da Allah ƙarfin ɗaya ne ba ɗaya bane in Allah ya baka mai yawa ka bada me mai yawa in ya baka kaɗan ka bada me liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi kowa ya bada da gudun wadatarsa to kaga anan wannan hadisin yana nuna mana cewa ne shi fa mai wannan abin ya zama bawon kuɗi ne kawai kuɗin kawai ke bautawa Allah ya ji zamanin Muhammad Awa Ibadi wata da muna karatun hikmatu min tarih yake cewa lokacin da yayi neman takarda ta kafa dawon hadisi a wajen gwamna ne da Sambu lokacin gwamna ya shi ne kake so a yi maka duk abin da kake so a maka amma kana son ba ku kuɗaɗe ne kai aiki da su ce shi baya son komai shi kawai abin da yake so a je a duba takin da zai sake makarantar a bashi approval to wanda aka haɗa shi da shi ma a cikin gwamnati ne cewa ya zo ya duba wurin to shi kuma pastor shi ne ke cewa kai a shi har yanzu ana ne ana samun mutane irin ku malamai na Allah shi ne ke cewa shi everybody in this world is worshiping money yace including myself cikin mutane a duniya batun kuɗi kawai suke a baka wannan daman a ce ka rubutu duk abin da kake so a baka ko miliyan nawa ne sai ci duk mutane kuɗi sai bauta ya ce hadda ni sai ki ce mishi ni fa na ga mutanen Allah suna cin kuɗin Allah ba ma gwamnati ba na ga yadda mutanen Allah suke cin kuɗin Allah kuma gaskiya ne wani za a tara aikin addini sai ci ko ba ya ko ba ya ji sa eh Allah ka tsaye ma'ana dai ana nuna maka wannan ta isa da ake magana ba wai tana fada kan kowa bane duk wanda ya zama kawai duniya ne sa gaba ya zai ci ya zai sha ya zai tsira ya zai gyara gidansa ibada ba ta gabansa neman ilimin addini zai gabansa yawan ambaton Allah zai gabansa to wannan ya faɗa cikin wannan wannan wannan tsari Allah ka tsare mu shi yasa yake ka Isa Abdul Khamisa bawan tufafi ya shiga uku ya halaka ka san wani yana nan yanzu kayan sun kai sun kai kala ɗari biyar kayan sawa kawai shi kadai wani da kayan sun kai kala ɗari biyu akwai ne kaya ɗari da hamsin wani sai ce cap ya zan yi da su a kai talaka ne ba ka da shi eh kai ba ka wajen kuɗi shi yasa galibin masu kuɗi wanda Allah ya ba su ni'imar kuɗi masu yawa akwai ni'imar da kai kada ka kake ji Allah ya yi maka kai ma Allah godiya kai shi wallahi ya wuce wannan layi yanzu dan wata ka taɓa ganin shi da shadda ka taɓa ganin shi da gizna mai rai kullum yana fi shek da wando da wata irin hular kwano ana ta ana nema ba ma lokaci kawai so su sun riga sun wuce wannan kai da in ka ɗinka sabuwar riga ko ka kai sabuwar jallabiya in ka saka ran ji kake kaman kaman shugaban kasa ko kuwa wallahi jiran da ka sa sabon kaya zaka ji lafiyar jikin kama daban ne ballantana ce ka ɗan fesa wani turare in kuna da akwai baka ji ƙashin tsirrai ba tare da dubu biyar da shi dubu biyar kada ka bawa Allah kuma wallahi haka Allah bai ka ai alhamdulillah ai bane gaskiya mun gode Allah ina gode wa Allah ran da aka cika za a gidansa ya dinga bincin kaza ne kenan ba zai manta ba har bayan wata daya kai ai wannan katon zakaran da wera da dace sai da muke kwana kuma na cin naman nan malam kai Allah Allah ka yi mana ma'ana shi yana bin wannan ni'ima ce Allah ya masa kuma yana godiya a kanta amma shi wancan ya wuce wannan kaza wani yogurt wani kayan marmari shi duk wannan ba ka nesa a matsayin wata ni'ima ai shi ya ga wasu miliyoyi na fararowa kawai shi ne kawai ni'ima kuma kuma wani yana da ya ce alhamdulillah ya ce kai business ya yi amalan mutu wato sanin strategies ai malam ba wasa bane yana ganin yanzu ya wuce wannan level yanzu wayan ne yanzu ƙwarewar ka ne yanzu iyawar ka ne wajen kasuwanci yake samun waɗannan abubuwa to ka ji addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana halaka ta tabbata ga bawan tufafi kullum in ya samu kuɗi ya zai tinka tufafi talaka ma akwai wanda zai samu kuɗi iyalansa ba su ci ba amma zai tinka sabon riga ko ba mu kullum da nake ya zai ya dinka sabuwar riga ya zai yi kaza ya zai yi kaza waɗannan abubuwan suna da girman tasiri kwarai a rayuwar ɗan adam Allah ka tsare ce ta ita Abdul Khamila bawan katifa ya shiga uku ya lalace ya halaka kullum tunanin sa kawai wani yau a rushe can bangaren gidan a gina gobe a canza kayan ɗakin gaba ɗaya kwashe a kawo 'yan Germany shekara mai zuwa kwashe a kawo 'yan Dubai kawai tunanin da za a gyara ɗaki a sai katifa mai iri kaza wata katifar naira miliyan ɗaya miliyan biyar ke siyanta likita ya sani ita wannan katifa tana ƙara mutum lafiya ne tana maganin gajiya da ciwon baya da kai za ta dinga maka masaji tana kunshi to su wuta ba matsalar su bane sola ya sa ta miliyan biyar a gidansa ba wuta ba matsalar sa bane kuma kuke magana wuta shi ya riga ya wuce wannan wuri sai jin daɗi ne iri-iri ba cewa muke siyan kayan matsala ba ne a in Allah ya hore maka ji daɗi in akwai maka kifa ta miliyan ɗaya ma ta miliyan goma maka siye ta amma ya zama akwai tunani na lahira a tare da kai arzikin da Allah ya baka kana tafiye da shi yadda Allah yake so kana taimakon talakawa kana taimakon marayu kana sada zumunci kana aikin addini kana gina masallatai makarantu kana tallafa wa karatun 'ya'yan talakawa da babu iyawa babu shakka kana cin alkhairi wannan ba matsala bane amma ya zama wancan da yake kawai ka dauka ba ka kallon komai ko ba ka komai to ka da cin addu'a Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka tsare mu to sai shi gaba da cewa ta isa wal takata an gane wa idza shika falan taqash wannan ya halaka ya shiga uku ya lalace to sai ce fa'idan amini fa'idan ta kasa ko ma'ana idan wata rashin lafiya ta same shi ko wata musiba ta auka masa na samun wani abu na bala'i to kada Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'i ina fata an gane wannan sai mu Allah ya ce uba uba kalma ce ta wata bishiya a gidan aljanna manzo Allah yake a cikin aljanna akwai wata bishiya mai suna quba to duk lokacin da kaji manzo Allah ya ambaci wani aiki ce quba liman fa'ala kaza yana nufin to Allah ya bada aljanna ga wanda ya kasa wannan aiki shi kalmar quba duk da wani lokaci a larabci ma'anar ta madalla ina fata an gane الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم wa husnu ma'ab to uba suna ne na aljanna kuma suna ne da bishi a gidan aljanna manzo Allah ce malan da mutumin da ke wani bawa da ke dauk da yake rike linzamin dokin sa fi sabilillah yana kokarin yaki da yada kalmar Allah kansa yayi birgita ta ma'ana babu maganar tashi kai mughaddaratun qadama kafafunsa sun yi kura in yana cikin harkan gadi ne da shirki yana cikin wannan in ko baya wannan yana bayan kada sojoji ba tafiya wajen yaki mutum ne wanda an raina shi ma ba a kanin sa matsayin kowa amma inda zai je kofar mai mulki ko mai kuɗi ya kwankwasa ya ce ya zo ziyara ko wani abin ba za a buɗe masa ƙoƙari sai ranar man tafi mutane wuri waye kai alhaji baya ne ko ya ce ba zai ganka ba saboda tun daga can an hango a cikin TV kamera waye wancan da mutum sun kaya haka amma ko magayyaci ne ya sawo sababbin kaya da ya kafa wata hulɗa malam da ya sai a ce da ya zo wani ɗan biran shi sai a ce what do you need shi I need to speak to, to chairman masha Allah ya ɗauki rinci fa sha to okay okay okay okay let me get to him sai a je wajen shi a ce ai kai wani bako wane ne kaza da kaza kaza ai kuma ko da shari ya zo da shi amma shi wannan ana ganin ba kowa bane shi yasa mutumin da kowa ta bewa shi ne mutumin da ke raina bayan Allah kaga wani kamar ba kowa bane yana rayuwa cikin mutane mai damuwa komai ana yi da shi ka dauka cewa bai da daraja a wurin Allah to wallahi ka lalace Allah ka iya san bayi ka na wani manzo Allah a wani hadisi ne cewa rubba ash'ata aghbara dhiq nughayr la yubahu bi madhul inda al-abwab sai kan samu wani mutum mai riga kwaya bi ma a rayuwar shi kawai kuma ka ga kan shi yayi kura ga kafin shi ya furu ba damu da shi ba in ya je ƙofar mai wadata ko mai mulki ya ƙwanƙwasa ba a buɗe masa sai a tunkuɗe shi a ce da Allah ka mutane wuri amma manzo Allah ce lau aqsama ala Allah la abarra inda zai yi rantsuwa da Allah sai Allah ya barbanta da shi wannan rantsuwa yanzu ba muna kaka bane ko tsakiyar kaka to kawai sai ya ce wallahi yau sai an yi ruwa da kankara yana rantsuwa da Allah to sai Allah ya ruwa da kankara Allah ba zai ba shi kunya ba saboda darajar da yake ta wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mana imanin wa in shafa'a idan kuma ya nemi a ba shi ceton wani wani yayi laifi ko wani yana buƙatan a dauki a ba shi scholarship ya je ya roƙa da Allah a sa sunan shi a cikin waɗanda za a bai ba lam yushaffa ba za a ba shi saboda ne ko lam wani shafa'a in ya nemi wannan ceto ko ya sa baki lam yushfa ba za a taɓa ba shi wannan abin da ya nema ba Allah ka tsare mana imani almuhim jama'a yana da muhimmanci mu gane cewa mutane kala biyu a duniya an gane wannan ko akwai mutumin da yana rayuwa rayuwa irin ta morewa da jin daɗi bai damu da lahira ba kuma Allah ya ba shi komai akwai mutumin da kuma himmansa kawai lahira ne yana yin ma Allah ayyuka da ayyukan da'a amma kuma Allah bai so ya ba shi abin duniya ba to shi wancan na farkon in ya auka cikin musiba aka ce kada Allah ya rabu a cikin ta shi yasa mutumin da Allah wanda zaka yana tiriliyoyi guda goma ko tiriliyoyi guda ashirin in ɗaya ta faɗi Allah bai iya bacci sai ya sha maganin bacci wani ka duba tiriliyoyin guda fa ashirin ne sai yake kawai ta faɗi bi ma san ma yi ba aka ce ko a ganin ko ko a rigarsa za a ce amma kuma yana cikin damuwa kai motan nan ai gitsin motocin nan ma kamar na fusan motan nan mani ai kaza kaza kaza wani ya ja masifa ya dinga nanatawa shi ne wa Allah gode yene wa bayan Allah gode kaga wannan ba mutum kirki bane to wannan abin sai ya ja mai hawan jini ka duba ga jirgin mutuwar baya gani saboda an rufe gidansa shi kuma wancan ko me ya samu adina maslaha sai ya saka abu ko ɗan sadarwa da ta rashin kuɗin kai in ka kawo kayan ka siyan ka da raya in zai sai ya kace sai da sauki sai ga Allah ya rufe asiri ya rufe rufin asirinsa duk wata musiba da za a ce ana neman dubu ɗari a kai wani asibiti sai Allah ya yi ba shi kuma wancan yana can da ‘ya'ya guda kaza masu sikila guda kaza wani wani shayi ne an kai shi london yau ana germany duk kudin aka su gama karewa an daura mai ɗauriyar da za ta fara da wannan kudin ana ba shi kuma ana an ta wata hanya kuma bai kuɗe wa allah bai biya ba allah ka tsare mana imanin za ka jama'a kun ji fi masail a wannan babi akwai matsaloli haka ne ko ma da yake al'ula matsala ta farko ya rawar da insani duniya bi amri da akhirah wannan babi ya mana bayani yadda mutum yake kokarin neman duniya da aikin lahira mutum ya aikin da ya kamata ya yi niyyar Allah ya bashi aiki ya bashi lada a lahira amma sai ya nemi duniya da wannan abu Allah ya tsare mu الثانية مسألة تبين أقوى تفسير آية هود أقوى تفسير من آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الثالثة مسألة أخرى تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والقميصة أولا نص شو أنها يا جماعة أنت يا وطن أدم سونا بابا عبد الله با با عبد الرحمن با ba abdul malik ba a abdul dinar abdul khamisa abdul khalila kaga an mai an jingina shi zuwa da abin duniya saboda ne kun shiru me za ka ce wani bawan kuɗi ne bawan kuɗi ya shiga uku bawan dukiya ya lalace ya halaka bawan riga bawan katiba bawan kaza me za ka sani wannan sunan saboda bai damu da lahira da ni'imar da Allah ta'ala yi masa ba ina fata an gane kawai ne yake a gabansa ba ruwan da maganar lahira الرابعة نقول تفسير ذلك بأنه أعطي وإن لم يعط فقد أن بعد الأبان شو إن أن بعد شيء كان يرجع إن كل ما هنا شيء كشي تبي من أبكي جناكو لأن لا يفعل قبل سوء yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat cikin mutane akwai waɗanda suke kushe ka game da abin da ya shafi sadaka zakka ya ke kawowa fa in yu'u minha rabu in an ba su sai su sami yarda daga mutuwa su cigaba zama a cikin musulunci wa in lam yu'u minha in ba a ba su ba kuma idahum yadkhuna sai su tsora yin fushi da yin Allah suna ganin dan me za a ba su wani zuwa hana su sai kuma suna yin munafurci suna yin abin da zai kawo matsala game da ainihin wato addini ina fata an gane الخامسة مسألة تبير قوله تعيسى وانتكس أقول بيان فقه تعيسى يا هلك وانتكس يا شجاؤك يا للاش الثالثة مسألة شدة قوله إذا شيك فلن تقش akwai bayanin cewa idan ya auka cikin wata musiba kada Allah ya bashi mafita kada Allah ya bashi hanyar da zai warware wannan matsalar tashi السابعة مسألة تبقي السلام عن المجاهد الموصوف بتلك الصفات أقيه جمد من جهاد ولا أكتفا تاشي إلى وقت تنسفوفي ألا كتاب كتاب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذهم أربابا هاي كاد وانا باب مالا ما الانتباه الذي بيان أكم من أطاع العلماء دوان ديما ما لمي بيريا والأمراء دشو قبلني في تحريم ما أحل الله wajen haramta abin da Allah ya halatta au tahalili ma harramahu ko halatta abin da Allah ya haramta faqad ittakhadhahum arbaban tabbas ya dauki waɗannan a matsayin iyayen giji ya rike su a matsayin alloli ba ku gane ba ko an gane malamin kare yanzu menene hukuncin kiɗa a musulunci haram wanda ya halatta kiɗa me ya yi ban ji ba ya halatta ne to duk malamin da ya ce maka ai ba komai ba ne wannan kiɗan ai in dai don san annabi ne ya halatta sai kana biyayya akan wannan to shi wannan mutumin ka shi a matsayin Allah shi ne barin ke nufi a matsayin wanda ke shar'anta maka addini ko ka biyayya a kai kuma ranar alkiyama za ka shiga da su fir'auna da su haru da su karuna a wutar jahannama saboda irin wannan aiki da kiristoci suka yi aiki kun gane karatu sun yi wa malamansu da masu bautar Allah cikin su biyayya wajen halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya halatta sai Allah ya ce musu abin da suka yi wannan sunan shi shirka da ka kuka da la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma sai zama aikin ka shine wannan to kai tsaye kana fidda kanka daga addini mun gane karatu shine yace faqad sai ka maka litahqiq haqiqa tabbas اتخذهم أربابا يا أيها الذين آمنوا نعم يا رجس أمتين إيا يشنسا akwai ayoyi na alqur'ani da yawa waɗanda sun yi nuni zuwa ga haka ko shugaba ne shugaba lokal gamman ne a'a sarki ne a'a mai unguwa ne ko ma waye sai ce maka wannan abin je ka ci ni nace ka ci sai ka je ka ci alhali wannan abin haram kaga ya halatta maka ne haram to anan in kai maka biyayya akai nan ma ka ji shi a matsayin ubangijinka al'amarin ba da sauki bane za mu rubuta ayoyin Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman a wannan babi wanda za mu zo ainihin wato ai bayani akan sa dalla dalla insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya tsare mana imanin mu ya sanya aljanna ta mutu makoma a gare mu Allah muke roƙo ya ba mu tabbata akan sunna ya kuma tsare mu gaba da bin hanyar mabarnata da waɗanda suke masu kaucewa hanyar Allah a ƙarshe jama'a akwai taimako da aka ce ana nema a hannun wannan masallacin jiya na yi bayani a wani sallar juma'a cewa akwai wasu marayu da suke garin kafin Allah da ke jihar nasarawa ƙungiyar idara ta gina gida ne na marayu wanda ake ba su binci da tufafi da ilimi da komai to duk shekara dama akan danne nemi taimako wanda za a ci gaba da tallata wa wani gidauniyar da ci gaba da kulawar su da ni da kai in duka rayuwar ba tabbas ba ce gobe ƴaƴan ka sai zama marayun kai ma Allah dai ba kuma za su rika maka so an nemi wani bangare na kuɗaɗe a hannun mu cewa a nemi taimako wanda za a ji a kai su don haka gobe Allah ya kai mu jama'a kowa in zai zo karatu ya tsaro ko abin da ya samu in Allah ya kai mu sai mu dan ga abin da za mu yi dan tattarawa sai mu samu je mu kai musu dan a shirya da kula da wannan marayu muna fata Allah ta'ala ya kula da su ce da su ya kula da sha'anin su mu Allah ya mana albarka a dukiyoyin mu da sanawoyin baki daya nan zamu daga ta insha Allah ta'ala abin da ya faɗa ya zama daidai Allah ya sani tarayya cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu ni da ku bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna addu'a ga ƴan uwanmu da ake zalunta su a yankunan kasashen ainihin wato falastin da siriya da dukkanin kasashen musulmi allah ta'ala kai musu dauki ya allah wannan kasa ta mu tana cike da shakwaciya iri iri da zalunci na shugabanni ya allah ka magance mana waɗannan shugabanni masu zalunci ya allah idan masu shiriwa ne allah ka shirya mana su allah ka gyara mana su allah ka ta gane ka gyara ya allah duk wanda ba zai tuba ba zai gyara ba allah kai mana maganinsa Allah ka mu'amalance shi da abin da ya dace shi ya Allah ka sani a kasar nan akwai masu hada baki da mugayen mutane da mujirman mutane musamman yankin Sokoto yanzu an turo musu wata kungiyar kuma mai kama da Boko Haram Allah kada ka sa hakan su cimma ruwa Allah ka mana maganin su Allah ka baiwa al'umma mafita ya Allah ka baiwa al'umma mafita ya Allah ka baiwa al'umma mafita ya Allah ka magance mana su Allah ka tsare mu daga sharrorin su ya Allah muna roƙonka duk mai hannu a cikin waɗannan tashin tashina da hakan kidnapping da hakan banditry Allah ka san su ka san abin ce kullawa ya inda ce kullawa Allah ka yarraga raga da su Allah ka rugurgu za su baki daya Allah ka mana maganin su Allah ka tsare mu daga sharrin su Allah muna roƙonka ka dace mu da alkhairan duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته